العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يني نابير يولا رباع شرند بقي قوة المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا دريه هدو دا أربعين دبيو وما يوشا شدا ga watan tara miladiyya ashirin, a wannan daura da ake gabatar da ita a dauratul tarshidiyya a inda ake karanta mana wannan littafi alhikamul jadiratu bil ida'a min qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu bis sayfi bayna yaday as-sa'a na al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi wannan kuma zai zama majalisunmu na biyar ɗin insha Allah ta'ala kafin a ci gaba da karatu akwai tambaya da aka rubuto ana tambaya a game da hadisin da yi bayani akan sunan hawa wato matar annabi adam salam hadisi ne da al'imamu bukhari da al'imamu muslim suka fitar da shi a cikin sahihani nasu الإمام البخاري ياتد شيء أتكين كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته sannan al'imam muslim shi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula banu isra'il lam yakhmidil laham walaula hawa'u لما خانت أنثى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أدم بنو إسرائيل بلو قسم دا أكحنا سو شين كسي سيسو كرك إيبا كسي سنة قويوا sai ya zama Allah maɗaukacin sarki ya sa duk abin da suka tara ya riɓe to daga nan ne nama ya fara riɓewa amma kafin su nama bai riɓewa ko shekara nawa za a aje nama baya riɓewa amma su suka ja wannan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace kuma walaula hawwa'u ba dadan hawwa'u ba ma khanat unsa zawjaha da wata mace ba ta yaudari mijinta ba malaman hadisi sun tattauna akan fassarar wannan hadisi suka ce menene na na hawwa'u tayi radiyallahu anha aka danganta mata wannan asalin daga cin fassahohin da al'imam ibn hajar ya kawo kuma ya rinjayar akwai cewa ita ce ta fara ruduwa da zigawar da shaidan ya musu so daga kai tsaye ita ta fara ce ita ta ce ma annabi adam mutum mana mutumin nan wannan mutum kullum sai ya zo yana ta mana nasiha wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihi fadallahuma dughuru so daga ita ta fara ci to daga nan ne sai zama ɗabi'ar mata zuciyarsu ta fi karkata zuwa ga abu wanda ya kasance na sha'awa shi kuma namiji zai wuya mata shi ta so abu shi kuma bai yi ba hakan ya ko? to kaga shi ne laula hawa'u ma khanat unsa zaujaha to shi ne wannan ɗaya daga cikin fasaruri kenan an samu su daga cikin yan gajari-gajari daga cikin wasu waɗanda ba sa girmama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suka ƙaryata kai tsaye sai su ce mishi ma mawdu'i alhali yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim riwayat sayyiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu so daka hadisi ne dai wanda yake ingantacce kuma a cikin littafan da suka fi inganci a wajen musulmai ko? to Allah shi taimake mu da izinin Allah za mu tashi muna cikin gaba dai har yanzu gaba ta uku wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lahu to malam ibnu rajab alaihi rahmatullahi yana kawo mana yadda shirka ta shiga cikin al'umma da kuma yadda ake rigima a tsakanin tauhidi da shirka da yadda Allah subhanahu wata'ala ya maida aiko annabawa domin su zo su jaddada tauhidi su sabunta kira zuwa ga tauhidi a matsayin sunnarsa duk lokacin da aka sami yankewa ta manzanni al'umma suka shantake suka lalace shirka ta shiga cikinsu to sai Allah ta'ala sai ya tada wani manzo daga cikin manzanninsa domin ya aiko shi ya zo ya aiki domin raya tauhidinsa da tunatar da mutane abin da suka manta da kuma mai da su zuwa ga gwadabe wanda yake miƙaƙƙe turba wacce take miƙaƙƙiya wacce babu karkacewa a cikinta Allah ya sa muna kanta to shine yake cewa thumma inna Allah ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ba'atha Ibrahim khalilahu alaihi salam ya aiko annabinsa kuma zababbansa badadayinsa annabi Ibrahim alaihi salam wannan matsayi ne na hulla mutum bi Allah ya ba su daga manzon mu sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi Ibrahim alaihi salam kiran annabi Ibrahim a matsayin khalilin Allah nassin alqur'ani dai wattakhadha Allahu Ibrahim khalila daukar manzon mu sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala yayi a matsayin khalilinsa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin badadayinsa malamai suka ce manzilatul khulla manzilatun fawqa al mahabba khalili shine wanda in ka bashi soyayya to baka ba wani irinsa ba za ka ba wani irin wannan soyayyar da ka ba shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam khalilinsa fara ɗaya ne shine Allah yace law kunta muttakhidan ahadan khalilan ghayra rabbi lattakhadtu ababakr khalila ce da zan riki wani ya zama khalilina bayan Allah ta'ala to da sagiduna abubakar zaraka to amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika kullarsa wajen Allah ta'ala to ba yi da wani khalili a ban ƙasa da zai kira shi a matsayin khalilinsa in ba Allah ta'ala ba amma mu annabi sallama khalilinmu ne ko shi yasa zaka ce khalili sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan yi haka da yawa in za su yi riwaya ko za su faɗa mana wani hadisi Allah ya taimake mu to sai Allah madaukakin sarki ya aiko khalilinsa badadayinsa a matsayin fada'a ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu ya kira zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da bauta masa shi kadai ba shi da abokin tarayya wa nazara ala zalika ahsana munazarati sannan annabi Ibrahim alaihi salam ya rika tattaunawa da mutanansa tattaunawa mafi kyau akan haka wa hajjahu qaumuhu قال أتحاجوني في الله وقد حدان قاga muhajatin da suka yi kenan annabi ibrahim alaihi salam ya faɗi su ma su faɗi da hujja da dalilai wa abtala shubaha almushrikin bil barahin alwadihati sannan annabi ibrahim alaihi salam ya bata shubuhohi abinda ake ce ma shubha shine qaulun yushbihu alhaqqa wa laysa haqqan maganar da ta yi kama da gaskiya amma ba gaskiya ba ce shi yasa wanda bai da gogayya shi shubuha ke aiki a kansa a lokacin da 'yan bid'a suka kasance irin wannan suke bi sai ake ce musu ahalus shubuhat ahalus shubuhat wanda ciwo ne babba sannan shubuha na tasiri a cikin zukata masu rauni a cikin zukata masu rauni fiye da abin da hujja da dalili ba sa iya yi in aka ɗora mutane akan wata shubha to kafin ka kawo musu dalilin da za su da dalilin da zai fitar da su daga wannan shubhar ya wanke zuciyarsu ya yaye musu wannan matsalar to sai kayi aiki mai girma to daga shubha babban ciwo ne shi yasa idan malaman mu suka tashi za su kasa fitinu sai su ce fitinu kala biyu ne akwai fitnatu shubuhat akwai fitnatu shahawat fitnatu shahawat malamai masana su ake jarraba su da ita mutum ya san gaskiya amma ya bi son zuciyar shi kaga wannan fitnatu a shahwa ce amma shubha jahilai take matasiri sai a kawo musu ce yanzu babanka akan me ya mutu kakanka akan me ya mutu yanzu duk suna wuta shi kenan to kafin ka kawo mishi aya ko hadisi da zaka fahimtar da shi sai kai kwanaki dubu kana yi bai gane ba da ka kawo aya sai ce to babana fa babana da ya mutu akan abin da ni kake cewa in bashi yanzu ina yake yana wuta ka kai babana wuta kaga shi kenan so da ka shubha khattafa ashbahu khattafa haka malamin suke cewa shubuhoyi fisge suke yadda ka san shirwa take dauke take dauke ayan ayan ayan tsaki Allah shi kyauta to annabi Ibrahim alaihi salam ya zo yayi ya bata shubuhohin mushrikai hujjoji marasa ƙarfi maganganu na ƙarya waɗanda suka yi kama da gaskiya amma ba gaskiya bane su annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya bata su ya rugurguza su bil barahin al wadihati da hujjoji waɗanda suke bayyanannu masu kuma bayyana ma mutum hanya wa kasara asnama qaumihi ya kakkarya gumakan mutanansa hatta ja'alahum juzazan har sai da ya maida su gunduwa gunduwa ya maida su kire kire ya kikkilla su ya baballa su faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'u kaga yayi musu sai babban kawai ya bashi fa aradu tahriqahu sai suka yi nufin su kona annabi Ibrahim alaihi salam fa anjahu Allahu minan nari sai Allah madaukakin sarki ya tserar da shi daga wuta wa ja'alaha alaihi bardan wa salaman sannan Allah ya sanya wuta ta kasance bardan sanyi wa salaman da kuma aminci ga annabi Ibrahim Allah bai ce bardu ba domin suna cewa nisfu ila lid-dunya al-bardu wai rabin ciwon duniya gabaki ɗaya sanyi ne sanyi ba ko mu masu tallan maganin hausa ba haka suke faɗi ba kullum ciwon sanyi ciwon sanyi sanyi ya rike ka kasa tashi ko to shine shauki yake cewa wattaqil barda faman ittaqahu faqad ittaqa nisfal ilal yace yace wattaqil barda yace ka guji sanyi faman ittaqahu faqad ittaqa nisfal ilal duk wanda ya kaffa kaffa da da sanyi to faqad ittaqa nisfal ilal to ya tsara kansa daga rabin ciwo duk da ya ce lasu tabiban ya ce ni ba likita ba ne amma dai haka muka ji ana faɗi ko to sai Allah sai ya ce wa salaman ba a ce bardan kawai ba za ka ce wa salaman da aminci so da ka gashi sun jefa shi a wuta wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhtari wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfali suka yi nufin su mugun makirci ga annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah ya sa su zama su ne al'aksari al'asfalin kuma su ne mafiya walakanta mafiya taɗewa domin mutum ya shirya muguwar dabara ga ɗan uwansa Allah ya tserar da wannan da aka shirya ma muguwar dabara mai shiryawar ya zama akhtar Allah shi kyauta wa wahaba Allah lahu Isma'ila wa Ishaqa daga nan kuma Allah ya mushi kyauta ta musamman ya bashi ƴaƴaye guda biyu annabawa manzanni na farkonsu shine Isma'ilu na biyunsu kuma shine Ishaqu Isma'ilu alaihi salam shine azzabih ala alqawl arrajih shine azzabih wanda aka yi nufin a yanka malamai suka ce shine inda kake jin din inda kaji Allah madaukakin sarki yace yace yace wa basharnahu bi gulamin halim to ana nufin wa ana nufin Isma'il amma fa basharnahu bi gulamin alim to Ishaq in kuma ka bi duk kissoshin Qur'ani a hankali a hankali haka zaka gansu al-gulam al-halim Isma'il huwa az-zabih amma al-gulam al-alim shine Ishaq kuma Isma'il shine bikru Ibrahim alayhi salam ko bakru kai Ibrahim shine bakru Ibrahim alayhi salam shine babban dan Annabi Ibrahim alayhi salam so da ka shine فجعل عامة الأنبياء من ذرية إسحاق sai Allah ta'ala ya sanya mafi yawancin manzannin Allah madaukakin sarki sun zo ne daga zuriyar Ishaq su ne banu Isra'il fa inna Isra'ila huwa Yaqub ibn Ishaqa domin Isra'ilu shine Yaqub dan Ishaq alaihi assalam kuma kusan duk ƴaƴan annabi Yaqub ai da annabawa daga nan gidan suka taho daga nan suka taho wa anbiya'u bani Isra'ila kulluhum min zurriyyati Yaquba sannan dukkan annabawan da suka zo na banu Isra'il gabaki ɗayansu sun zo daga zuriyar Yaqubu alaihi salam duka duka ka faro tun daga Yusuf wala qad ja'akum Yusuf min qabli bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula kaga daga Yusuf alaihi salam haka zaka yi ta tafiya su Musa Dawud Sulaiman ashar dai daga cikinsu kenan ko har zuwa isa alaihi salam dukkaninsu waɗannan sun zo ne daga zuriyar yaqubu alaihi salam duka ka yusufa kaman annabi yusuf alaihi salam wa musa da annabi musa alaihi salam wa dawuda da kuma dawudu alaihi salam wa sulaimana da kuma annabi sulaiman alaihi musallam dukkaninsu amincin allah ya tabbata a gare su duka waɗannan da aka lissafa ‘yan gidan annabi yaqubu alaihi salam zurriyarsa wa akhiruhum huwa almasihu wa akhiruhum almasihu ibn maryam alaihi salam na karshen su shine annabi isa alaihi salam dan maryam wa inna ma da'a ila tauhid kama qala allah ta'ala annabi isa alaihi salam dan maryam yayi kira ne zuwa ga tauhidi ba wani abu ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi wallahi Allah ban ce musu komai ba ban faɗa musu wani abu na ƙashin kaina ba illa ma amartani bi face abin da ka umarce ni da shi kace in faɗa musu me kace in faɗa musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin abin da ka sa ni in yi kenan kuma shi na faɗi ban canza komai ba ban ƙara komai ba domin annabawan Allah madaukakin sarki dukkaninsu bidunin wahayi la ya tasarrafuna ba sa komai in ba wahayi aka musu ba ba su molanka shi yasa mas'ala ce a cikin usulul fiqh hal yajtahidu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta sama shin yana ijtihadi da kansa kafin a masa wahayi ya faɗi wani abu da yake ganin ya cancanta nashi ne mas'ala ce khilafiyya usuliyya a cikin littafin usulul fiqh malaman mu suna tattaunawa akan su wasu su waɗanda suke goyon bayan cewa ya jitahid su kawo wasu misalai waɗanda kuma suke cewa la ya jitahid su ma su kawo nasu so daga mas'ala ce usuliyya amma khilafiyya so da ka annabi isa alaihi salam abin da ya kira zuwa gare shi shine tauhidi annabi isa alaihi salam bai kira mutane su zo su aikata wani abu wanda ya zama ba daidai ba ثم طبق الشرك الأغضى daga nan kuma kawai ce shirka ta zama kawai ta lullube ta zama a saman duniya kawai ta yi sama ta yi ta yi ma duniya rumfa kawai ba'da al-masih bayan annabi Isa alayhi salam ya wuce fa inna qaumahu alladhina da'u tiba'ahu haqiqa waɗanda mutanansa waɗanda suka yi iddi'ain cewa ai za su bi suna bin sa mutanansa da suka yi iddi'ain cewa su mabiyansa ne mutanen annabi isa alaihi salam bil imani bima ashraku ghayata shirki faja'alu al masiha huwa allah aw ibnu allah waja'alu ummuhu thalitha salasa fa inna qaumahu lallai mutanansa mutanen annabi isa alaihi salam wadanda yau suke ce ma kansu kristoci shi yasa daga cikin malaman mu wani yace kuskure ne ma kiransu da kristanci kristoci fassarar da ake a ce musu almasihiyun yace sunan da Allah ya kira su nasara to ka kira su da nasara saboda sunan almasihiyun suna ne na bid'a su kansu a wajen su yace alladhina qalu inna nasara to daga baya sai yanzu a fassara kawai sai a rika ce musu almasihiyun fassara ce kawai ta christians kai tsaye nisba zuwa ga almasih alaihi salam Allah ya kira su da annasara al'alfazu shari'a ana son a kiyaye su musamman idan ƙwar'ani ya sa ma abu suna to ka tsaya a wannan sunan ko manzalla sama ya sa masa suna kakka ce kai kana da istilahinka wada'u baya shiga cikin al-alfaz wanda qur'ani ne ya faɗe su da kansa haka canza mu abinda qur'ani ya kira suna ka kira shi da wani suna na daban to wallahu alam ga dai munan da turanci haka ake ce musu fa inna qaumahu alladhina da'u tiba'ahu bil iman bihi haqiqa mutanansa waɗanda suka yi iddi'ain cewa wai sun bi shi kuma sun yi imani da shi ashraku sun zama mushrikai ghayata shirki shirka ta ƙarshe faja'alul masiha huwa Allah sai suka dauki annabi Isa alayhi salam suka ce shine Allah aw ibnullahi ko kuma suka ce ai huwa ibnullah suka ce shi dan Allah ne wal iyadu billah subhanallahi wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira وجعلوا أمه ثالث ثلاثة sannan suka sanya mahaifiyarsa Maryam ita ce ta ukun uku abinda suke ce ma salatatu aqanin abinda suke ce ma trinity salatatu aqanin at-taslif ce Allah da astaghfirullah Allah uba Allah ruhi mai tsarki wani zubin kuma sai su kawo ta ita Maryam Allah uwa kaga hudu ma kenan shine wata nukta zamanin ɗaya daga cikin khulafa na Banul Abbas sai ya dauko sakatare ya dauko wani Kirista ya bashi ministan kuɗi ya mai da shi shine ministan sa na kuɗi wazirul ikhtisad ya sa shi ya zama masa ministan kuɗin sa aka yi ta gunguni a gari aka kasa yi masa magana karshe dai malamai suka yi ittifaki cewa aje a same shi a masa nasiha da suka tafi aka je aka shiga wajen khalifa aka je aka masa wa'azi bayan an gama sai ya ce ba ku saurari uzuri na ba shi wallahi uzuri na shine kwararre ne wannan mutumin a lissafi ya iya lissafi sosai shi yasa na dauke shi na bashi ministan kuɗi sai duk malamai aka yi ta girgiza kai aka ce to nan fa kuma dama kuma an ce a ba a halin fanni ko sai can wani malami sai ya nisa sai ce ranka yi daɗe gaskiya ne ka yi ƙoƙari kam lalle ƙwararren mai sanin lissafi ne wanda uku a wajen shi ɗaya ne ko ba haka suke cewa ba kaga shi fi kowa iya lissafi uku ɗaya ne abu uku amma ɗaya ne a lissafin shi ce kaga ko ya iya lissafi to shine wannan lalacewa Allah shirye mu to sai su ce haka wannan ba karamin kafirci bane kai tsaye Allah ce laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalathati hakika waɗanda suka ce Allah shine na uku uku to sun zama kafirai wa amma alyahudu amma kaga yahudawa waɗanda suke iddia'in bin annabi Musa wa in tabarra'u min ash-shirki duk da suna wofintar da kansu su ware kansu ce su ba su shirka fa shirku fihim mawjudun shirka na nan a cikin yahudawa da suka bayan attaura sun canza attaura sai suka dauke attaura sai suka yi sharhin ta sai suka yi sharhin attaura sai suka sa at-talmud at-talmud shine kaman sharhi na attaura yanzu mujalladai ne da yawa ka san ka san addinin yahudanci yana da shari'a eh yadda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a to su ma an ba su suna da hukunce hukunci shi yasa a yanzu in mutum ya tafi Isra'ila zai iya zama PhD holder a shari'a amma irin ta Yahudawa in sahat ta'bir suna da shi amma kaga kiristoci ba su da ba su da shari'a sai dai theology su suna da abin da suke ce mishi aqaid amma ba su da shari'a to amma yahudu suna da suna da shari'ar su kuma ana karatu ai digiri ai digiri na biyu ai digirgir akai to daga cikin manya-manyan littafan su sharhin at-taura akwai at-talmud to cike take da abubuwa waɗanda suke na bala'o'i da aqwamat a babun aqida hatta a babun madokocin to suna da wannan duk da cewa suna cewa su ba mushrikai bane amma a shirka akwai shirka a cikin su fa shirku fihim mawjud shirka na nan kai hatta a cikin at-taura al-muharrafa التوراة da suka juya ta ai akwai abubuwa wanda suke at-tawamatul kubra Allah madaukakin sarki wal iyazu billah sun yi damba da Isra'il Isra'il ya kada Allah haka yake a cikin at-taura kuma haka ake kiranta musu kuma suna ji yana nan a cikin Old Testament kuma yana na yanzu a rubuce ba gogewa aka yi ba Allah shi kyauta Allah ka raba mu da kafirci fa innahu kana fihi to akwai shirka da ta wuce wannan fa innahu kana fihim man abada al-ijla fi hayati Musa alaihi salam an samu a cikin su waɗanda suka rika bauta ma dan dan maraki وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم على أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري so da ka sirik abauta ma dan maraki bayan a lokacin da annabi Musa ya tafi ya gana da Allah wa qala fihi innahu Allah Musa samir ya ce ai shine Allah wa inna Musa nasiya rabbahu wa dhahaba yatlubuhu ya ce wai annabi Musa alaihi salam ya manta da ubangijinsa ya tafi neman shi ga ubangijin shi na amma ya tafi neman ubangijin shi Allah fa ya kira shi wa'adna Musa 30 laylatan fa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbih 40 layla amma daga baya bayan ya tafi kawai sai suka ce ai kawai Musa Samiri a cikin mabiyan annabi Musa cikin mabiyan annabi Musa sai ya zama kawai ya shirya musu wannan dan marakin san ya sa su sarƙa bauta masa yace ai ga ilahukum wa ilahu Musa fa nasiya ai ga ubangijin ku nan annabi Musa ma ya manta shine ubangijin shi ya tafi neman ubangijinsa wala shirka a'zam min hada ai babu shirka da tafi wannan domin bayan shirka kuma ya hada da tsafi domin hada take da tsafi ai cewa yi duk su kawo gwalagwalansu aka kawo kowa je ɗauko ɗan kunnen matar shi da awawaranta da munduwata duka ga baki ɗaya sai ya narka ya haɗa tsafinsa sai ya ƙera wannan ɗan maraƙin da shi in aka zo aka kama bindin ɗan maraƙin kawai sai ya kuwa lahu huwaru huwar shine sautul idil huwar kaga ala wazni fu'al ma dalla ala sauti a sarfu masdari ne alladhi yadullu ala ala saut kamar yadda kake cewa su'al tari ko kamar yadda kake cewa buka kamar yadda kake cewa surah ka gani ko to to sai ya rika in an matsa dan marakin kawai sai ya rika kuka gashi kuma masnu'i ne kaga ga shirka ga tsafi ya hada su manya-manyan zinubai guda biyu daga cikin manya-manyan zinubai guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu al-mubiqat Allah shirye mu wa ta'ifatun qalu sannan aka samu wasu daga cikin jama'an annabi Musa alaihi salam al-yahudu suka ce al-uzair ibn Allah suka ce uzair dan Allah ne malaman tira suka malaman tarihi suka ce li'annahu hafiza at-taurat an zahri qalbi kaga mu yanzu alaramomi Allah kade san su yanzu a cikin nan Allah kade san yawan alaramomi ko to at-taura ba ta iya haddatuwa to kawai sai uzairi ya haddace at-taura kace a a a a ai la yutiqu ala hibz at-taurati illa ibn Allah ta ba wanda zai iya haddace at-taura sai dan Allah shike kawai sai suka ce ya haddace tunda ya haddace at-taura kawai huwa ibn Allah shi yasa Allah ya bamu labari cewa qalat al-yahud uzayr ibn Allah wa qalat al-masah nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون هذا يتشي ونا سوداك في سكتي حكا وهذا من أعظم الشرك ونا ما يناش ما في جرما شركة أدنغن تاما الله مدوك تنسكي كدوبا يد الله مدوك تنسكي دزي بياني نفساتا دفشي أغمد أنشينا ددا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا kaman gayi nan kana jin gogogogogogogogin sauti yana lugar larabci na da irin wannan sai ce an da aulin rahmani walada dalilin haka saboda an yi Allah ƙarya an ce Allah na daɗa su ma yin bari lirrahmani an yattakhidha walada shi ya za a yi ai bai halatta a ce Allah na daɗa ba ya za a yi ai samun ɗa rauni ne duk wanda kage yana son ya samu ɗa to raunanan ne da isi ne me fatan ka ya mutu yana ɗan ƙarami ya je ya maka ceto ran lahira ko ba ka bane a hadisi sahihi ka riga shi mutuwa ya zama mutumin kirki ka masa tarbiyya ya rika maka addu'a kana kabari in kaya in yayi aikin arziki a baka daga cikin ladan shi kuma ba tare da an tauye mishi ladan shi ba wannan ba rauni bane karshe ku rayi dukan ku ka girma ka tsufa sosai fa yurabbika fi tufulati shaykhukatik sai ya dawo ya rene ka idan ka zama yaro tsoho ka dawo abinda ka mishi shi kuma yanzu sai ya ma yadda kake ɗaukar shi kai mishi kaza ka wanke mishi bayan gida shi kuma sai ya ma yadda ka ci yadda shi shi kuma ya dawo yana ci yadda kai yadda ka tufatar da shi shi kuma ya dawo ya maka tufafi rauni ne wannan ko ba rauni bane to ya za a ce Allah na daɗa ga baki ɗaya cikin maqasid na na haihuwar yaro in ka kalla ga baki ɗaya da yawan su za ga rauni ne ke fa'idantarwa in ka in ka cire fa'idoji guda biyu da suke faɗa cewa ka dace da Allah maɗaukakin sarki akan manufarsa ta tabbatar da jinsin ɗan adam na biyu ka faranta ma manzo Allah sama rai ranar gobe alkiyama dan ka yawaita masa waɗanda zai yi alfahari da su to bacin waɗannan kristaunan na kai kuma rauni ne a ciki to ya za Allah a siffanta shi da haka ko ma yin bari da rahmani an yattakhidha walada Allah shirye mu sai ya ci gaba da cewa wa aktsaruhum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah da yawan su mafi yawancin yahudu da nasara sun riki ahbarahum malaman su ahbar jam'i ne na habrun ko hibrun malami kenan saboda tsabagen aiki da tawada sai aka ce huwa hibrun kawai eh saboda tsabagen aiki da tawada eh ai tawada ita ce ita ce ita ce hibra ko habara ko a ce almahbara ko to saboda tsabagen aiki da tawada shine sai ake ce ma malami kawai hibbu ko a ce masa habbu ko wa ruhbanahum sai kuma rahibai rahibai su kuma waɗanda su ne waɗanda suka zama masu tsoron Allah daga arrahabu ne sai a ce masa rahibi نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال إن جيم غول قيس هذا مصابيح رهبان توسي أنا شي مس رهبان أنا شي مس جمع سو رهبان وراء راهب mai tsoron Allah mai bautar Allah shi yasa wancan ai da aka zo da shi aka ce masa sunansa laƙabinsa rahib manzon sa mai ce fatik bai cancanta a kira shi da rahib ba to daga baya kuma rahbaniya ta dau wata ma'ana daga cikin ma'anonin ar-rahbaniya daga baya akwai ne al-inqita'u 'an az-zawaj mutum yace ba zai yi aure ba wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha to ruhbanai sune waɗanda suka killace kansu a wajajen bauta ba sa yin komai face bauta daga baya sai aka dauke su a matsayin ababen bauta arbaban min dunillah a matsayin iyayen giji koma bayan Allah fa ahallu lahumul harama sai suka zama suna halatta musu abin da yake haram yi sai a je duk abin da rahibi da da da da da da da hibru yace halal ne ba nafsi kawai shikenan sai ai kaga fa tilka ibadatu sadaka duk wanda ya halatta maka abin da yake haramun ko ya haramta maka abin da yake halal ka bi shi akan wannan to abattahu ka bauta mishi shi yasa ka'ida ce usuliyya at-tahlil wa at-tahrim bi yadillah da halaltawa da haramtawa a hannun Allah take ba wanda ya ce abu kaza halal ne ba wanda ya ce abu kaza haram ne sai Allah madaukakin sarki me ake nufi da haka ana nufi ko dai a same shi nassan ko kuma a same shi a matsayin abin da ya kasance ma'amulun ne minan nas an ciro shi ne an yi aikin sa ne an ciro shi ne daga nas wa haramu alaihim alhalala fa ata'uhum kuma suka haramta musu abin da yake halal fa ata'uhum sai suka yi musu da'a kan haka iri iri abu haramun ne sace ba komai ka je kai kuma har yanzu abun ban mamaki kun san ana siyar da indulgence certificate har yanzu indulgence certificate sukukul maghfira idan mutum ya gama zanubinsa dai ya gama tambelansa yayi kawai shikenan sai ya tafi coci kawai ya samu priest ko ya samu fasto shikenan kawai sai ya ce fada ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza yanzu ya za a shi kenan sai a ce miliyan ɗaya za ka kawo dama yana da manya-manyan shaguna a sabon gari ko a pz ko a park road sai a ce miliyan ɗaya zai kawo shi kenan da ya kawo sai a rubuta mai certificate an ba shi certificate kawai sakul magfiran an ba shi certificate na na na abin nan na an yafe mishi an yafe mai har yanzu ana yi ku je ku tambaye su za su ba ku labari wanda kuke ganin su ba su zuwa coci cocin nan su ki zuwa to da an babba su wannan ne in ran lahadi kawai sai ka kira in yamuri ko ce maka ai kaza ku zo za ku haɗe ya zo ka zo karfe kaza kai siyayya to an bashi ne inda za ku yi da zai yadda da kai sosai sai ya ɗauko ya nuna maka ma wata lashtof kuma wai wannan addini فكانت تلك عبادتهم إياه sai wannan ya zama shine bautar da suke musu ta'a ata'uhu abahu lahum ma harrama Allah wa harramu alaihim ma ahalla Allah sun juya sama ta koma ƙasa ƙasa kuma ta koma sama kuma suka musu biyayya akan haka li'anna man ata'a makhluqan fi ma'siyati al-khaliq domin duk mutumin da ya da'a ga wani abin halitta في معصية الخالق أو جنسابا ممهدتشي واعتقد جواز طاعته كما يقدر تاعران سشيوا أي وانا داع ديما ستيدي دي أو وجوبها كويشي ما أي واجبيني أما سداع كان وانا فقد أشرك بهذا الاعتبار وياي شركة بهذا الاعتبار أن أنكل وانا كائدا وني حالة تامكا أبند الله يشي حرامني kuma ba ka yi masa biyayya ba ne a matsayin illa an tattaku minhum tuqa ba ka yi ba ne a matsayin wa kalbuka mutma'innun bil iman zuciyarka na cike da imani ka yi ne saboda ka tsara kanka ka yadda da wannan to wannan shirka domin an ɗauki wani ɓangare daga cikin aikin Allah an bashi ka ƙudurta cewa eh wajibi ne masa ma a masa ɗa'a ko a yi masa biyayya ko kuma a yi masa komai an yarda da haka to wannan shirka ce ba an ce kai tsaye wanda ya ba za ka masa hukunci ka ce ka zama mushriki a aikin da ya sunansa shirka to daga nan kuma sai a zo a kalli abin da ka'ida ta izalatul mawani a kalli abubuwan da za su kawar masa da uzurorin da za a ce kafiri ne shi ko mushriki ne shi sannan a tabbatar da asawabit waɗanda za su tabbatar da cewa shi kafir kafirin ne ko ko mushriki ne amma aikin da ya sunansa kafirci sunansa shirka wani ya halatta maka haram ko ya haramta maka halal kuma ka yadda a aqidar ka haka take wannan aiki ne na kafirci in aka yi mutum izalatu mawani at-takfir to shikenan a zo a kafa masa hujja a yi masa wa'azi a karantar da shi a tattauna da shi duka yace shi yana nan akan wannan aqidar tashi ai addini ne ma abu wannan kage yanzu ya ka iya da shi me kake so a ce mishi duk ka gama zagaye zagayen da zaka yi ka sa mai sunan da kai kake ganin ya cancanta a sa mai bayan wanda shari'a ta sa mai sunan shi kenan duk in ka gama zagayen ka ka dawo an yi masa duk ka'idoji da ake bi na aqida sunan da zaka sa masa kenan Allah shi kyauta حيث جعل التحليل والتحريم لغير الله دومن يا سن حرمتاوا ده حلتاوا ga wannan Allah wanda kuma aiki ne na Allah subhanahu wataala kage hadisin Ali ibn Hatim ce lokacin da yazo ya ji manzon sama yana karanta waccan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sai ce ma na abuduhu shi ya ma'aikin Allah ba mu bauta musu manzon sama ya tambaye shi yace ba su haranta ba su haramta muku halal ku bi su ce muna suna yi mu ma muna musu da'a ba su halatta muku haram ku bi su su haramta muku halal ku bi su ce muna yi ce ce to fatilka ibadatu ai bautar ta su da ake magana akai ke wani ya halatta maka abin da Allah ya haramta ko ya haramta maka abin da Allah ya halalta kuma ka yadda a matsayin aƙida ka bi shi a haka har ma kana jin wajibi ne sai an bi shi a haka to wa tilka ibadatuhu wa amma al-majusu fa shirkuhum zahir amma maguzawa su shirka su a fili take majus asalin majusawa su ne mutanen farisa mutanen farisa farisa babbar imbiratoriya wacce ta fashe a yanzu ta zama kasashe da yawa daga cikin manya-manyan kasashen akwai iraki akwai iran su ne asalin waɗanda ake ci musu almajus suna bautar wuta aikinsu bautar wuta ubangijinsu shine wuta duk da sun kasa ubangijin gida biyu ne akwai annur akwai az-zuluma akwai akwai akwai akwai ilahul khairi akwai ilahul sharri wanda wannan aqida hatta turawa na greek su ma suna da wannan aqida wanda suka yi rayuwa a Athens a Athens Athens ta greek a yanzu kenan girka kasar girka to su ma suna da wannan aqida cewa ababan bauta guda biyu ne idan kaga alheri to daga haske yake idan kaga sharri to daga duhu yake to su ma haka mutanen farisa suna da wannan aqida shi yasa yace fa shirkuhum zahir fa innahum yaquluna bi ilahayn qadimayn domin aqidar su ita ce ababan bauta guda biyu ne kuma da daddu ahaduhuma nurun wal akharu zulmatu na farko shine haske abun bauta na farko shine haske na biyu kuma shine duhu fannuru khaliqul khairi a wajen su a aqidar su duk idan kaga alkhairi to daga haske yake domin shine ya halici kowane alkhairi a cewar su wazzulumatu khaliqush sharri duhu kuma shine mahalicin sharri in kaga sharri to daga nan yake wa kanu ya'buduna an-nirana sai suka kasance su zabi alheri shine wuta wuta domin ai daga nan ake samun haske ko nurun nurun suna da alaka nawara kaga daga nan ne aka samu shi yasa idan za ka yi tasgirin nar sai ka ce mai nuwayera mai mulha ya ce wannaru in sagarta ha nuwayera ko wannaru in sagarta ha nuwayera domin ya nuna maka asalinta daga nurun ne to kaga nur sai suka zama suna bauta ma wuta mutanen farisa wa amma al'arabu wal hindu wa ghayruhum amma larabawa wal hindu da mutanen indiya din nan fa malai yana faɗa mana tsofaffin duniya kenan ancient civilizations waɗannan ƙasashen kowace alfahari take wannan na cewa ni na girmuwa waccan tana cewa ni na girmuwa haka take to da larabawa da mutanen indiya wa ghayruhum min al'umami da kuma wasunsu daga cikin al'ummatai fakanu azharan nasi shirkan sai suka zama su suka fi kowa bayyana kafirci da shirka a cikin mutane ya'buduna Allah suna bauta ma Allah wa alihatan kathiratan sannan kuma suna bauta ma wasu ababan bautan masu yawa yaz'umuna annaha tuqarribu ila Allah zulfa suna riya cewa ai suna kusantarwa zuwa ga Allah domin a samu hukunci a samu kusanci da Allah madaukakin sarki wannan magana da al'imam ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi yake har yau haka take a indiya a duniya yau babu ƙasar da ta kai mutanen indiya aliha duk wani abin bauta da ka sani ana bauta ma wato akwai shi a indiya akwai wani marubuci mai nazari da yake cewa ya kirga addinai da ya kirga su a ƙasar indiya theologist ne mai bincike ne kan addinai ya ce ya samu addinan da sun fi dubu ɗari uku a ƙasar indiya yana ba da labari ya ce da ya je wani gari kiyashi mutanen garin suke bauta mawa in ka sake ka kashe kiyashi a wannan garin to kai ma sai an kashe ka kiyashi akwai wanda za ka je ka tare da shi yana bautar ƙudan zuma wani maciji yake bauta mawa wanda kuka fi sani shine a fim ko a fim na shanu shanu yan najeriya mu guda nawa aka kashe a indiya wasu su sa suka je suka taba sa suka je suka taba musu shikenan suka kashe su to ka gani akwai saka halaka ce ga tana har yanzu haka suke sun fi kowa lalacewa a wajen abin da ya shafi addinai ga su da tsabagen yawa in ka bi wani layin a indiya za ka zata tashin alkiyama ne ya tashi a ƙasa kowa ke tafiya ga bakin talauci kowa a ƙafa kamar ana haji na cika na kai kiyama falamma tabaqa shirku aqtar al-ard a lokacin da shirka ta zama ta lillibe sasannin duniya wastatara shirahu fil afaqi sannan tartsatsin shirka ya zama ya yadu ya fantsama fil afaqi a sasannin duniya min al-mashriqi ila al-maghribi daga gabas zuwa yamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko annabin mu sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyyatil mahdati da addini wanda ya kasance ya karkace ma dukkan ƙarya al mahda wanda tsantsar gaskiya ne shi wa tauhidil khalisi sannan Allah ya aiko shi da tauhidi wanda yake tsantsar tauhidi babu shaubi a cikin sa babu cakuda ba a cakuda wani abu da tauhidin Allah dini Ibrahim alaihi salam shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada liyakuna ar-rasul shahidan alaikum wa takunu shuhada ala an-nas wa amarahu an yad'u al-khalqa kullahum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu sannan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira halittu gabaki dayan mu ila tauhidillahi zuwa kadaita Allah wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu da bauta masa shi kadai ba shi da abokin tarayya fa kana yad'u sirran ila zalika nahwa min salati sinina sai manzo Allah sama ya dauki kusan shekaru uku yana kira zuwa a boye domin lokacin ba zai yiwu a bayyana addini ba a boye yassake ake yi manzo Allah sama sai kana da kusanci da shi ya yadda da kai sannan zai zo ya kira ka zuwa ga tauhidi shi yasa ya fara da abokinsa sayyiduna abubakar radiyallahu anhu bai ɗau lokaci mai tsawo ba kawai ya musulunta ya amsa kiran Allah maɗaukakin sarki kuma ya zama mataimaki na gaskiya fakana yad'u sirran ila dalika nahwan min salati sinina yarka kira a ɓoye kusan shekaru uku fastajaba lahu ta'ifatun minan nas sai aka samu wasu jama'a daga cikin mutane sai suka yi imani da manzo sama suka amsa kiransa thumma amara thumma umira bi ilani da'wati wa izhariha daga nan kuma sai aka umarce shi cewa ya bayyana da'awa ya fito da ita jiharan nahara ya fito ya da'awa balo balo وقيل له أكشي مسا أبنجد سيشي مسا فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر كبتا كبينا كيدا كرفي كبينا أبند أكا أمر شيك دشي ينزباب بويو أفتو تيلي da abin da zai faru ya faru lokaci yayi matakin a bayyana addini yayi so da aka boyewar da ake yi lokacin ta ya wuce yanzu a fito a yi da'awa a fili fada'a ila Allah wa ila tauhidihi daga nan sai manzon sama ya kira zuwa ga Allah da kuma kadaita Allah madaukakin sarki wa ibadatihi wahdahu talahu jahran annabi sama ya kira zuwa ga Allah da tauhidin sa a ibadarsa shi kadai ba shi da abokin tarayya a bayyane wa a'lana ad-da'wata daga nan manzon sama ya bayyana da'awa wa zamma al-alihata allati tu'badu min dunillah manzon sama kuma ya rika suka yana bayyana aibin ababan da ake bauta mawa ba Allah ba dama aibin sa a fili yake aibin sa a fili yake kaga wancan da yazo yana da gunkin sa a bayan gari kullun sai kullun sai sai sai dila yazo ya mai bawali ya zo ya wanke mishi gobe ma ya sake dawa kawai sai ya ga dila ya sake hawa ya mai bawali ya kace kace da shi ya ce a rabbun tabulu su'luban bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi ta'alibu ita wannan wani irin kuma ubangiji ne kullum kawai sai dila ya zo kawai shi ga nan ta kare sai dila kawai zo ya rika hawan shi yana mai bawali yace kai duk wanda bawali duk wanda dila ke mishi bawali dila dila suke masa bawali ai ya ya tafi shi zai wanke mishi ba mutum cikin shi ya murde sai kawai ya je ya nuna ya je wajen shi ya ce mishi ya warkar da shi sadaka aibin aibin aibin sa a fili yake ba mutum mai hankali baya bukatar sai an masa ma bayani amma wa fa'iza zallatul uqulu ala ilmin fama za yanfa'u an nusaha'u idan hankula suka bata akan ilimi to me nasiha zai iya yi me nasiha me zai yi masu nasiha me za su iya yi ba za su iya komai ba saboda haka ya rika sukan ababen bautansu da suke bauta mawa wa zamma man abadaha sannan kuma annabi sama ya soki waɗanda suke bauta musu wa akhbara annahu min ahli an-nar manzo sama ya bada labari cewa duk wanda ya ci gaba da bauta ma waɗannan gumakan to dan wuta ne shi fasara alaihi al-mushriku daga nan ne fa mushrikai suka taso ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye kamar za su cinye shi danye wajtahadu fi isal al-adha ilayhi wa ila atba'ihi daga nan suka yi iyakar bakin kokarin su su ga yadda za su aiwatar da cutarwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa atba'ihi da kuma mabiyansa wa fi itfa'i nurillahi alladhi ba'athahu bihi ya kuma za su suhure hasken shari'a wanda Allah madaukakin sarki ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi da shi ba abinda basu yi ba dan wannan wa huwa la yazdadu illa i'lanan bid-da'wati manzon Allah sun salama babu abin da yake karawa face ne face kara bayyana da'awa suna hana shi da an kalaumi fa innal lawma igra'u ce yace ku daina mu zagi na kuna mun fada akan wani abu abin da nake shi wancan abin mara kyau ne ba ake mushi nasiya abul ala'il ma'arri abu nuwas ce ce ce ku daina zargi na akan shi da kan kun ma ce min in bari ni fa ziga ni kuce to haka aka manzo Allah sama ya koma wa tasmiman ala izhariha sannan manzon Allah sama ya ƙara ƙarfin niyya da azama akan ya zai iya ga ya bayyana da'awar Allah madaukakin sarki wa ishariha sannan kuma da fitowa da wannan da'awar fili wan nida'i biha fi majami'in nasi sannan kuma manzon sama ya kira da wannan da'awar fi majami'in nasi a duk inda ya ga matattaran mutane duk inda ya ga matattaran mutane manzo sama zai je ya gaisa da su ya girmama su kuma ya gayyace su zuwa ga musulunci kuma ya faɗa musu fa'idojin musulunci wanda kuma shine aikin da ake buƙatar yau mu ma kai iyakar bakin kokarinka ko motar haya ka shiga kaga ana wani abin da ba shi da kyau kuma kana da ikon gyarawa to kai kokari ka gyara alal aqalli daga nan za a tashi a tafi Abuja ko za a wuce Abuja amma a ce ba za a tsaya a yi sallah ba kuma kana ciki kana ustazu sai kai shiru kai mukus ko da wani ba zai goyi bayan ka ba ka sauke nauyi sai direba mu dan samu waje a tsaya ga masallaci can a tsaya a yi sallah kuma ta tafiya muna tafiya a cikin mota ka riƙe kambun mutuwa kana jan mu sannan kuma ba za mu bauta ma Allah ba a tsaya a yi sallah mana Allah kallon ma aka yi sallah nan ai kafafun mu za su huta ko ba haka bane ko ba cikin fa'idojin fitowa a mota in kai tafiya mai tsawo a mota ba kafafuwan ka hakun bara suke ba amma sai mutum ya mukus a daidai wannan lokacin yar jehova kuma za ta fito da pamphlet ta riƙa rarrabawa kuma duk tsawon gemun ka sai ta baka sai dai in ka ki ansa in kuma ka ki ansa ta ce maka ta dan rika maka lallashi ma ta ansa just read it amma mu ba ma iyawa to da ka Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya kuma ba mu ikhlasi a wajen aiwatar da abin da muke karantawa abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama ilimi mai amfani a gare mu wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa muna ma malaman mu guda biyu barka da halartar wannan daura muna musu marhaban lale barkansu da zuwa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in